العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uku ga watan shida shekara ta 1439 hijiriya wanda ya dace da 19 ga watan biyu shekara ta 2018 miladiya muna darasi na hudu a cikin suratul kahfi za mu tashi aya ta 21 daidai fadin Allah ta'ala wa kazalika a asarna alaihim liya'lamu a wannan tafsiri da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah da yake sabuwar gandu arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا Allah madaukakin sarki ya dora akan bayanin da ya yi a ayoyin da suka gabata ayoyi na sha tara har zuwa na ashirin Allah yake cewa wa kadhalika a asarna alaihim kamar haka ne wato muka tsinkayar da mutane gare su mana muka sa aka gane su in kun tuna waɗannan mutane na ashabul kafi ake magana muka sa aka gane su liya'lamu anna wa'adallahi haqqun dan mutane su sani cewa alkawarin Allah gaskiya ne na cewa idan ya kashe mutum fa zai tashe shi tun daga waɗannan an kashe su shekara 309 sannan kuma yau an tashe su ga su ma har sun shigo cikin gari suna sayayya sannan kuma su sani wa annan sa'ata la raiba fiha kuma lalle ita alkiyama babu makawa a cikinta jama'a alkiyama ba makawa lalle sai an yi ta Allah zai tashi mutane zai musu hisabi kowa ya san matsayinsa kowa kuma da littafinsa a hannunsa ikra kitabak kafa bi nafsika yawma alayka hasiba wannan kisa ta ashabul kafi dalili ne da zai tabbatar maka da cewa anna sa'ata la raiba fiha la raiba fiha la shakka fiha iz yatanaza'una bainahum amrahum ka tuna lokacin da suke jayayya a tsakaninsu akan lamarinsu wace irin jayayya faqalu ibnu alaihim bunyana wasu suke cewa tunda mun gane waɗannan mutane ga yadda suke ibnu alaihim bunyana ku yi musu gini mana a gina akan kaburrukansu ko a musu kubba kubba ko a wani gini rabbuhum a'lamu bihim ubangijinsu shi yafi kowa sanin su qala alladhina ghalabu ala amrihim wadanda suka yi rinjaye akan lamarin su wanda suka yi jayayya a cikin wanda suka yi rinjaye a cikin masu jayayyar sai suka ce kawai lanattakhidanna alaihim masjida zamu gina musu kabari zamu gina musu masallaci a kabarin su wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa abinda ake nufi kamar yadda muka sa su suka yi bacci mai tsawo kama anamnahum tilkal muddati tawila kamar yadda muka sa suka yi bacci a wannan lokaci mai tsawo ba'asnahum hadha al-ba's al-khas al-khas muka tashe su wannan tashi keɓantaccen tashi wanda za a sake kashe su za su sake mutuwa kamar yadda za mu yi bayani Allah ya ce da muka tashe su sai muka nuna wa mutane su don su gane waɗannan fa mutane ne fa kar ku ga shekara 309 da ta wuce ku manta su ma mutane ne da sun yi zamani a lokacinsu ku san cewa lalle wa'adin Allah gaskiya ne kaga yanzu waɗannan labarin cewa za a mutu a tashi su kam ai sun gan shi dahir ai ko ba haka bane to mu kuma ana kawo mana ne dan a daɗa karfafa mu a tabbatar mana cewa lalle in an mutu za a tashi mutuwa dai ga ta nan muna ganin ta mun yadda ana mutuwa babana ya mutu mamata ta rasu yayana ya rasu kanina ya rasu bakocina ya rasu abokina ya rasu malamina ya rasu waye dina ya rasu ɗana ya rasu yata ta gashi mutuwa kuna gani to kamar yadda kuka ga wannan kuma shine aka tayar da waɗannan mutane ga su bayan sun yi wannan shekaru masu tsawo Allah ya nuna musu almu'ayana wal mushahada suka gani da ido anna wa'adallahi lalle alƙawarin Allah na tashi alkiyama gaskiya ne kuma su sani cewa wannan alkiyama din za ta zo ba makawa dole sai ta zo wala shakka fi husuliha babu shakka akan faruwar alkiyama kamar yadda su waɗannan ashabul kafi sun kan sun ganta ai gashi kun gansu kuma Allah ya nuna muku ashabul kafi kuma kun ga halin su waɗannan mutanen ba 'yan garin ku bane ba 'yan lokacin ku bane ba 'yan zamanin ku bane Allah ne ya kashe suka yi dogon bacci tilkal muddati tawila Allah da ya kwantar da su wannan shekaru mai tsawo ko mai iko ne ya tashe su bayan ya kwantar da su kaga kenan wannan yana nuna maka daga bacci in Allah ga dama zai iya wutar da kai kana bacci sai a ce ka jona kawai ka tafi kiyama in aka kwanta ba sa'a shi sa kullum annabi ya zo kwanciya bacci sai addu'a bismika rabbi wa da'atu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka salihin bismika rabbi da sunanka ubangiji na wadatu jambi nake shimfida kuibi na da bangare na idan ka rike raina ashe zai iya yawan kwanta a rike ranka ba a tashe ka ba in amsakta nafsi farhamha idan har ka rike ran to kai mata rahama wa in arsaltaha idan har ka saki ran mana in ka tashe ni gobe fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin to ka tsare min ran nan da abin da kake tsare bayinka salihai kullum annabi yana yin wannan addu'a kai ma ya kamata in zaka kwanta ka rinka yi in zaka kwanta in Allah ya kama ka a wannan bacci ya tafi da kai ka nemi rahamarsa idan kuma ya sake ka gobe zaka ci gaba da yawatawa ka ce ya tsare ka da abin da yake tsare bayan sa salihai me yake nema ne a duniya banda wannan ce sa ka ce kai alwala ka kwanta ta bangaren dama irin yadda ake kwantar da mamaci a kabari dan a misalta maka kwanciyarka na bacci misalin kwanciyar kabari ne Allahu akbar su waɗannan mutane suka ga ashabul kafi su kan sun tabbatar cewa lalle Allah mai iko ne ya tashe su kuma fa huwa qadirun ala i'adati alhayati ila almauta kuma mai iko ne ya mayar da rayuwa ta zama mutuwa kamar yadda kuma zai tashi mutane lil hisabi wal jaza' to wai a nan gurin ƙur'ani ya ce wa kazalika a asarna alaihim muka bayyana su mutane suka gane su muka tsinkayar da su ga mutane to ta yaya nuna mutane aka ce ku gansu ga sanan malamai allah musu rahama ƙoƙarin bayanin a gane ƙur'anin dalla-dalla sun yi ta iya wato su da himmasu wajen bayyana wa mutane ta ya Allah ya nuna musu jama'a nan suka gane su wasu malaman suka ce wannan abokinsu da suka aika shi da kudinsu ba mun ce suna kwance sai suka tashi ba suna jin yunwa suka ce bari su tura dan uwansu ya shiga cikin gari ya siyo musu abinci to wannan aboki da ya tafi da dirhamai ya shiga kasuwa don ya siyar musu don ya siyo musu abinci yana shiga kasuwar wannan gari sai ya tinkari wani mutum da yake sai da abinci ya je gidan sai da abinci kawai sai ya mika masa wannan kuɗi ya shiga kuɗi na ka bani abinci mai sai da abincin nan yana ganin wannan kuɗi sai ce kai me wannan shekara ɗari uku da wani abu ya san wannan kuɗin mana shi sai ce kai ya za ka yi mun haka ya za ka bani wani takardun shi kuma normal bawan Allah nan asabul kafi ya shiga kasuwa zai sayayya sun manta cewa tuntunin har an canja kuɗi wannan kuɗin shekaru nawa ba amfani da su sai shi mai sai da abincin suke cewa kai wannan wani irin wani irin kuɗi ne wannan wannan ai tsohon kuɗi ne ai ya karɓa yana dubawa kawai ba sai shiga yana bi shago shago ba gurin masu yan uwansa yan kasuwa yana cewa kai ku ga wani irin kuɗi wani wani irin kuɗi ne wawan Allah mutumin ka ya tsaya ya tagumi shi kuma yana tsammanin wannan kuɗi ake amfani sun shafa sai suka ce da shi kai a ina ka samu waɗannan kuɗin ya ce wannan kuɗi jiya jiyan nan fa na sayi dabino fa da ita da wannan kuɗin jiya jiya din nan saboda baccin da suke shekara 300 su gani suke ai ba kun je a can suna cewa yauman aw ba'da yawm ba suna tambayan junan su wai kwana nawa aka yi na wasu ce kwana daya wasu ce kai wani rabin kwana ne ma ga rana ko faduwa ba ta yi ba to sai ya tuno yake cewa ai da wannan kudin ajiya fa sai da ya sai dabino a garin nan da wannan kudin ya ce ni ba dan garin nan ne ba bako ba ba wani ni ba inda na je fita na yi da ni da abokanai na muka tafi wajen wani kogo saboda muna jin tsoron mushrikai kafirai za su kashe mu za su cutar da mu kawai muka tafi muka gudu shine kawai daga guduwanmu ne yunwa ta kama kuma muka tashi daga bacci muka ce mu zo mu sai abinci ai kawai sai suka kama shi suka kama shi sai suka kai shi wajen sarkin su suka ce ranka ya dade ga wani mutum mu ya zo mana da wani abin da bamu san da shi ba shi sarki sai ya farin ciki da kama wannan mutum daman watakila a tarihi yana da labarin tsofaffin sarakunan suka gabata an yi wani abu makamancin wannan sai ce muje in ga kogon da kwaje ka buya muje don ka nuna mun in ga sauran abokanan naka sarki ya kama shi aka tafi da shi yana zuwa sai musallama malamai suka ce wannan sarkin a wannan lokacin musulmi ne ba mushriki ba ne wancan ya musallama yana musallama yana kallon su kawai sai Allah ya kashe su gabaɗi suka mutu don kada a samu wani labari kuma kawai mutuwarsa kenan shi kenan sun mutu ba magana shi ma din ya mutu dan aiken yana musu assalamu alaikum ya gansu dai a raye dan har ya musu sallama dama abin da ake da bukata a karmakalla a nuna maka lalle Allah yana iya tada mutum bayan ya kashe shi kuma sakon ya isa ko ba ka bane ba abu na biyu a nuna maka ashe zai iya yiwa ahalut tauhid a yaƙe su masu da'awa akan tauhidi a yaƙe su a nemi kashe su a cutar da su abu na uku ashe zai iya yiwa mai addini ya gudu da addininsa ko ba haka bane gamammiyar magana kuma shine cikakkiyar kudurar Allah da ta bayyana akan wannan kawai shikenan sai suka mutu wannan haka malamai suke faɗa duk da ƙur'ani bai yi wannan tafsilin ba gaskiya amma dai malaman tafsirin suna ta bayani haka dai gashi Allahu alam tunda Allah bai bai gaya mana yaya aka yi ba ya ce dai ya bayyana su to shine kuma Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana bayanin me ya faru bayan waɗannan mutane sun mutu sarki ya zo ya ga sun mutu sai ce iz yatanaza'una bainahum amrahum sai gashi suna jayayya a tsakaninsu akan lamarin waɗannan mutane wasu suka ce faƙalu ibn alaihim bunyanan ai musu gini kawai waɗannan bayan Allah ne ai musu gini rabbuhum alam bihim kai ai Allah ne kadai ya san matsayin waɗannan mutanen Allah ya ce manzon Allah hakika mun kassanta maka wannan kissa laqad qasasna alayka ayyuha rasulul karim qissata haula alfitya kissan waɗannan yara matasa ko mun maka bayanin halin su da baccin da suka yi da kuma tashinsu da muka yi bayan sun yi bacci da kuma nuna musu nuna wa mutane su da muka yi su kansu din aka nuna musu sun yi wani lokaci mai tsawo suka je da kansu kai inkarin kai lokacin nan yayi tsawo kwanciyar da suka yi to sai yanzu muke gaya maka waɗanda suka gane su din su kuma suka kama jayayya a tsakaninsu daga cikinsu sai wasu suke ce ta ai waɗannan mutanen muna jin tun zamanin su wane wane sarki wane wane kowa sai ya yanko ce kai yan zamanin sarki wane ne wani kuma ya ce kai ai waɗannan sun fi shekara dubu ma a cikin kogon nan ai waɗannan shekarun su kaza wani ya ce kai ba su kai shekara kaza wani ya ce kai sun kai shekara kaza wani kuma ya ce ah to yaya sun yi wannan shekarun kuma kaga har sun tashi ɗayan su ya je kasuwa kuma gashi har an zo an gansu da ido an yi an yi musu masallama kai wasu suka ce kai ai waɗannan gaskiya ba za mu bar wannan tarihi ba gini za mu yi aure wannan kabarin nasu to sai mu musu gini um, kalmar amrahum din nan tana komawa kai kan suwaye yatanaza'una bainahum amrahum suna yin jayayya a tsakaninsu amrahum malaman tafsir suka ce ya'udu ila alladhina atla'ahumullahu ala alfityati lamirin yana nufin yana koma kan waɗanda Allah ya tsinkayar da su ya nuna musu wannan matasa ne kenan sai ya zama uzkur waqta tanazu'i haula alladhina asaru ala alfitya ka tuna jayayyar waɗannan da suka gane wato waɗannan matasa da jayayyansu wato akan matasan a tsakaninsu malamai suka ce wasu daga cikinsu muminai ne wasu kuma kafirai ne wasu daga cikinsu sun yi imanin cewa ana iya tayar da mutum bayan ya mutu da shi da ransa da gangan jikinsa wasu kuma kai suna ganin sai dai a tashi mutum da gangan jikin ba dai a tashe shi da ran shi ba faƙalumnu alaihim bunyanan wannan tafsirin bayanin jayayyar da suke yi ne sai suka ce to mu musu gini mana kawai amma wannan sabani ne wasu suka ce mu je kofar kogon mu yi gini mai kyau mu mai da shi gidan tarihi mu bar su a haka mu rufe wurin ba wanda ya isa ya zo ya gurin su kada kuma mu bari a cutar da su rabbuhum a'lamu bihim wannan kalmar rabbuhum a'lamu bihim din wasu ne kuma a cikin mutanen da suke cewa kai kun ga lamarin mutanen nan Allah ne kawai ubangijinsu shi yafi kowa sanin yaya suke shine rabbuhum a'lamu bihim din mana Allah shi yafi kowa sanin sha'anin ashabul kahfi sun faɗi wannan maganan ne don su kashe musu da jayayya da suke suke kai jama'a a haƙura da jayayya kowa yana faɗin ra'aninsa rabbuhum a alamu bihim ubangijinsu shi ya fi kowa sanin lamarinsu zai iya yiwa kuma maganar Allah ce bayan sun yi jayayya sun yi jayayya sai Allah ya rufe zance ya ce rabbuhum a alamu bihim duk wannan abin da kuke faɗa ubangijinsu shi ya fi kowa sanin su ba kun yi jayayya kun ce kaza kun ce kaza ba to Allah shi yafi kowa sanin su ma'ana ku daina wannan jayayyan da kuke ciki fa inni a'lamu minkum bi hali ashabil kahf ni na fi ku sanin halin waɗannan mutane wato ashabul kahf to shine yace qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida cikin waɗannan mutane suka gane suwaye ashabul kahfi dinnan suka je to wanda suka yi rinjaye masu ƙarfi a cikinsu su ne galabu ala amrihim kasan dole a gari a samu masu fawa ko ko manyan gari ko masu hali ko waye da sauransu sai suka ce wato tunda mu muke da rinjaye mu muke faɗan magana a garin nan abi to lanattakhidanna alaihim masjida to mu abin da muka yanke shawara shine za mu gina masallaci ne akan waɗannan mutane don a rinka tabarruki da su wannan ra'ayi ne suka faɗa ƙur'ani yana ba da labari ne ba wai don ya yadda da abin da suka faɗa ba tunda kisa ake bayarwa ko yawwa ku rike wannan gabar kada wani ya zo ya amfani da wannan ya ce ai gashi ma Allah ya faɗa ya ce a gina masallaci a makabarta shi sa ne a hankali na kawo muku isar dalla dalla dalla dalla ka gani bayani suke jayayya suke wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza bayan Allah ya gaya mana sun ta jayayya har da ƙarshe ma aka ce Allah shine kowa sani to manya kuma allazina galabu ala amrihim masu rinjaye a cikin su manyan cikin su waɗanda manyan cikin zai iya yiwa ba mutanen kirki ba ne zai iya yiwa kaza ne zai iya yiwa kaza ne suka ce mu masallaci za a yi abin mamaki wannan aya da ita ne wasu daga cikin yan bid'a ubadul qubur masu bautawa kaburruka masu gina masallatai a kabari suke kafa hujja da ita wai a gina masallaci a kabari imam al'alusi allah masa rahama ya yi bayani daɗin ilimi kenan ya ce wasu dilla bi hadihi al'aya ala jawazil bina'i al-quburi ala jawazil bina'i ala quburi sulaha wasu sun kafa hujja wai da wannan aya akan halaccin gina kabari a gina masallaci akan kaburukan salihan bayi kuma ma ba wani abu ba a yi ginin kuma a da wannan gurin wurin ibada har ma suka ce ma ya halatta a yi sallah a makabarta irin su a shihabul khafaji akan hawashihi alal baidawi malaman cikin malaman da suka kafa hujja su yan bid'an suke kafewa ko suke riko da maganganunsu akwai imamu shihab al-khafaji a hawashi da ya alal al-baydawi kasan me imamu al-alusi ya ce a cikin tafsirinsa ya ce wa huwa qaulun batilun atilun fasidun kasidun lalatacciyar magana ce rugurgujejjiyar magana tabarna ba ta da amfani in ji imamul alusi bayan ya kawo magana waɗancan sai rugurguje ra'ayin cewa ai a iya gina masallaci a makabarta ya ce lalatacciyar magana ne ya ce ai imamu ahmad da abu dawud da tirmizi da nasa'i da ibnu maja sun ruwaito hadisi daga abdullahi dan abbas manzon allah ya ce la'anallahu za'iratul qubur wal muttakhidina alaiha al masajid was suruj yace gashi annabi karara ya faɗa tsinuwa ma yayi wa mata masu tsananta yawaita ziyarar kabari da kuma waɗanda suke gina masallatai a kabari annabi tsine musu yayi in ji waye in ji abdullahi bin abbas na faɗa inda hadisin yake gashi nan imam ahmad ya fidda shi abu dawud ya fidda shi imam tirmidhi ya fidda shi imam nasa'i ya fidda shi imam ibnu majah waɗannan asabu sunan ɗin duk sun fidda wannan hadisin annabi ya tsine ya la'anci wanda yake gina masallaci a makabarta ya ummatul islam fahal ba da hada ra'ayi yanzu akwai wani ra'ayi bayan wannan bayan abin da annabi ya faɗa aikin tsinuwa a zo a bautar da mutane suna gina makabartu suna gina masallatai a makabartu suna sallah a ciki har ana sallar juma'a da hamsin salawat me alakar masallaci da kabari wallahi nan gaba shekaru za a zo lokacin da za zo suna bauta wa kabarin ai kaji shi abu da shahabul khafaji ya faɗa ya ce za su yi tabarruki da shi abun tausayi in wani masallacin an gina shi a kabarin wasu bayin salihai wani masallacin kama ba a san suwaye a kwanci a wurin ko ko ba ka bane ba a san ma suwaye ba kawai saboda tsabar ra'ayin bautar kabarin da aqidar san ana abauta kabarin za a zo a tafka masallaci a kashe kuɗi a makabarta ana gina masallaci ko mutane saboda susucewa da rashin bin sunnar annabi da rashin girmama maganar manzon Allah su zo suna sallah a ciki duk wanda ya sallah a masallaci na makabarta fa bai da sallah wanda ya sallah annabi ya hana sallah ana kallon kabari la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu alaiha kar ku yi sallah kuna kallon kaburruka kar ku zauna akan kabari haka annabi ya faɗa malamai cewa suka yi duk masallacin da yake a makabarta to ɗayan biyu ko dai a kwashe matattun gaba ki dai a wurin duk a tone su a ɗebe su a kai su can makabarta wurin ya zama masallaci a cigaba da sallah kaga yanzu an san ba matacci ko kuma a rushe masallacin a mai da shi wajen wankin gawa don wannan makabarta ce ba masallaci ba annabi ya hana yin sallah a makabarta shi sa ya faɗa yake cewa la taj'alu buyutakum qubura kada ku mai da gidajenku kamar makabartu wai abin da yake nufi kada ku daina yin sallah a gidajen ku rinka nafila a dakunan ku ku rinka nafilfili a gidajen ku kan ku mai da su kamar makabarta ashe makabarta ba a sallah a ciki ƙarar wannan hadisan suna nan malaman nan sun san su sun karanta da su amma tunda sun tarar da iyayensu da kakanninsu abin da suke yi kenan to su ma kuma hakan za su yi ta yi a zo a zauna a kewaye kabari ana ta kiransa ana bauta masa wani kabarin ma kabar kubur wahmiyya ba san ma nasu waye ba wallahi in ma an san nawaye shi wanan da aka san shi an san ya yake ciki a kabari Allahu alam ne tunda ba annabi bane ba sahabi bane wanda akwai nasi a kansu duk wanda ba annabi ba sahabi ba ko tabi'i wallahi gaibu ne ba tabbas yana kwance dike a kabari ka sani Allah ya karba aikin nasu ko bai karba ba kaga ashe wannan zahiri yana nuna mana mai mutum yayi abu da tunani da hankali ya zan zo in samu kabarin wani yana kwance in zo na bauta masa kuma ayoyi ratatata masu tarin yawa a cikin alkur'ani sun hana mu kira wani ba Allah ba قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين سيتي ومن أضل ما وندي بقوابتا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون waɗanda kuke kira ba Allah ɗin nan ba in ji ƙur'ani ku gaya mun ku nuna mun me suka halitta wanda kuke roƙa a kabari wanda kuke faduwa kuna kiran sunansu wanda ake ba ku hotunansu kuna liƙawa ana ce an kun shiga masifa ku kira su maza khalaqu min al-ardi Allah ya ce wai me suka halitta a ƙasa gumakan da kuke roƙa lata da wazza da manata da salisatul ukhra duwatsun da kuke roƙa itatuwan da kuke roƙa ka je ka sassaki itace gunki ka sa shi a gaba idol kana roƙonsa Allah ya ce aruni ku nuna mun ma za khalaqu min al-ardi me suka halitta a ƙasa kawai banda maganar sama am lahum shirkun fi samawat ko suna da tarayya ne da Ubangiji wajen halittar sammai sun taya Allah ne sun tallafa masa sun masa tubali ne sun kwaba masa ƙasa ne wajen gina sama shirkun fi samawat ya ce to ito ne bi kitabin min qabli hada ku zo mun da wani littafi kafin qur'ani da ya baku wannan dalili dan a qur'ani da ya baku aw asaratin min ilmin ko wani gurbi ne ilimi in kuntum sadiqina in gaskiya kuke yi kiran wani da kuke ba Allah ba tunda ba ansa yace wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah ba wanda yafi kowa bata irin wanda yake kiran wani ba Allah ba kuma irin wanda zaka yi ta kiransa har kiyama tashi ba zai amsa maka ba wallahi tallahi baka da bambanci da mai kiran kofin nan kofi kofi kofi kofi ta kiran kofin nan ila yawmil qiyamati wallahi tallahi ba zai amsa maka ba dan me jamid ne jamid ne jamid ne yaya zaka je kabari mutumin kai ka taba ganin wani mai kabari ya taimake wani ka taba gani ban sani ba kai ko akwai wani malami da yake da matsayin da in an kwantar da shi a kabarinsa yana da damar yin wani aiki haka nan kallawa in kana da wannan damar in yana da wannan damar yaya aka yi ya bari ya mutu haka a kwantar da shi wannan gurin yanzu ka duba munin kabari ba na jin akwai wani da zai sha'awarsa kabari fa yana sane yana da matsayin da zai taimaki wani ya bari ya mutu aka kwabe shi aka masa tsirara aka watsa masa ruwa aka tukuikuye shi aka cire masa wando aka cire masa riga aka sa shi a wani kyalle da ya fi kowanne araha aka dora shi a itace a makara yana akar makallawa yana mai taimakon mutane aka je aka tona wannan rami matsatse aka sa shi a makaifa wallahi mala kabari ko rigingine ba za ka yi ba a makaifa a makaifa haka saboda kar ma ka ciwo mutane wuri da yawa aka kwantar da shi a haka aka ɗauko tukwane aka lafka masa aka kwaba ƙasa aka toshe aka ɗauko ganye aka danne in wurin azara ne da itace aka shimfiɗa mai azara dalla dalla filla filla aka jera su aka ɗebi ƙasa aka danna masa aka yi a bar masa windo ba a sa masa ac ba ba a sa masa fanka ba ba air condition duk yana kwanci a wannan saboda kai diga ne kai sai ka je ka tsuguna kana kana roƙon wannan me zai maka kuna kuna fata wa kanku lokaci kuna yaudara kanku da kanku kai bari in gaya maka wani abu kaga kaga harkar mutuwan nan wallahi ba wanda yake santa Allah nake gaya maka ko annabawan Allah Allah madaukin sarki ya kawo musu ita ne a lokacin su an girmama su wasu a basu zabi ko su rayu ko su mutu amma sun san me Allah ya musu tanadi a kiyama shi yasa suka zaɓi mutuwar ni da kai da muke rayuwar gaibu kai ko annabawa ni da kai da muke rayuwar gaibu wallahi tallahi lamarin mutuwa abun tsoro ne da firgici a gare mu babu babu wani daga kafa in za mu samu sauki muna so a dan daga mana kafa ko yaya mu dan kara ibada da bauta Allah annabi Musa mu alayhi salatu wassalam mutuwa ta zo masa tana zuwa da ya tabbatar mutuwa ne yayi kwance kwance ya zabge ta da mari annabi musa ta sha mari a riwaya aka ce sai da ya zuba mata da ido irin wanda ya dace da ita mutuwa ta koma wajen allah ce ya ubangiji arsaltani ila abd ka tura ni zuwa ga bawan da baya son mutuwa bawan kan musa allah ce to mutuwa koma ki je ki daɗa masa magana ki gaya mai tunda baya so ya mutu ya faɗi yaushe yake so ya daɗe an ba shi dama ya sa hannunsa a bayan ko tinkiya ko rago kaga gashin rago da tinkiya kaga siriritinsu ya damko ya cika hannunsa kowane gashi ɗaya a lissafi an ba shi shekara ɗari akan gashin yana ajiyewa yana ajiyewa ba zai mutu ba sai wannan gashin da ya cika hannunsa ya ƙare kowane gashi a matsayin shekara ɗari mutuwa ta ce wa annabi Musa gashi abinda Allah ya ce annabi Musa sai ya ce to bayan waɗannan gashin sun ƙare shekaru ɗari ɗari ɗari ɗin sun ƙare sai me ta ce sai yanzu in ɗauke ka don Allah ya yi alkawari babu wani mutum guda ɗaya da zai dawwama ya tabbata a duniya babu shi ya ce to in dai haka ne yanzu ma bismillah wannan annabi ne aka ba mu riwaya hadisin bukhari mutuwa ta zo baya son ta ya kwashe ta da mari sai wani shehi sai wani wali sai wani akar makalla aje a binne shi kurin aje a sa mutane suna zuwa duk juma'a suna kiransa suna roƙonsa wa idza ayatkumul umur fa alaikum bi ashabil qubur wayan al'amura suka rikice muku ku je ku nemi ma'abuta kabari kuna roƙonsu innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ishma'u lahu wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu dha'fa at-talib wal matlub Allah ce ma qadarullah haqa qadri wadanda kuke kira ba Allah ba wallahi ko guda ba su halitta ba shehi da waliyi da akramaka Allah da kake zuwa kake kiransa ko a kabarin garin ku ko na wani gari ko guda bai halitta ba kaga dai guda shub simplicity irin na guda yadda ka gan shi duba guda sosai ka gan shi ka je ka ba wa malaman ka gaba ɗaya da shehunan ka gaba ɗaya su maka guda ɗaya guda ɗaya ai Allah ya yi babban misali ma da ya ce guda ga sauro su haɗu da hikimomi da basirarsu da karama da walittaka da matsayin da suke su yi guda ɗaya ko su yi sauro ɗaya lan ya khluqu dhubaba wala wujtama'u lahu ko da za su haɗu akan kudan duk waɗanda ake kiransu ba Allah ba da za su yi tarayya akan halittar kuda Allah ce ba za su iya ba kai ba ma wannan ba mangoro in kana sha ko goba kana sha in kuda ya hau ya dan gutsuri wani abu ya dan fusga ya sama yana tafiya ya riga ya tafi ka kare gudun ka ba za ka iso shi ba dan kana rugawa da gudun sai ya sama ya za ka yi za ka yi fifike ne ka bi shi wa in yaslubuhum dhubabu shay'an in kuda ya kwace musu wani abu la yastanqidhuhu minhu basu isa su kwaci wannan abin da ya kwace musu ba kana shan mangoro sai kuda ya zo dan tsotsa sai ya tafi sai ka bi shi da gudu zaka iya kamo kudan ba za ka iya ba baka iya halittansa ba baka iya kuma kwatan abin da ya kwace maka ba duk girmanka da kaurinka da fadanka da dukanka da bindigarka da gorarka da sandaka da komai da za ka bi wannan kudan ka kwace wani abin ba za ka iya ba shine qur'ani yace la yastanqiduhu min to yin haka ne da'ufa at-talib wal matlub at-talib me nema da wanda ake neman sa din duk da'ifai ne inji Allah ma qadarullah haqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah والسماوات مطويات بيمينه basu girmama Allah hakikanin girmama shi ba shi yasa suke kiran wani ba Allah ba yaya zaka zo mutumin da bai iya yin guda ba bai iya sauro ba bai iya ruwa ba bai iya wuta ba ba shi da wuta ba shi da aljanna ba shi da sama ba shi da ƙasa ba shi da rayuwa ba shi da mutuwa la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا بس da waɗannan gaba ɗaya kuma ka zo kuna bauta masa wani wani irin tunani ne so jama'a kada a bauta wani ba Allah ba kuma wannan aya da Allah ya kawo a nan gurin labari ne yake bayarwa da abin da waɗannan mutane suka yi kuma hadisi sai mana bayanin me hukuncin gina masallaci a makabarta annabi ce ya tsine wa masu yi karewa dai ba shi yake fasar ƙwararri mashi manzan Allah to ya ce ya la'anci masu yi yaya za ka je ka shiga aikin da aka yi la'anta a kai imam bukari ya rawaito hadisi daga abi huraira manzan Allah yana cewa la'an Allahul yahuda wan nasara Allah ya tsine wa Yahudawa da Nasara kun san me la'anta at-tardu wal ib'adu an rahmatillah kora da nesantarwa daga rahamar Ubangiji tabaraka wa ta'ala a kori mutum a nesantar da shi daga rahamar Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya yi wa waɗannan ga Yahudawa da Nasara dan me ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida sun rike kaburrukan annabawansu masallatai yaya abin da Allah ya ce ya tsine masu yi ku za ku zo kuna yi ya ilahi alamin ban san ya za a fasara wannan hadisan ba to harka ce dama haka ake la'anatullahi ala yahudi wan nasara Allah ya tsine wa yahuda da nasara ya taka zo kubur an biya masajida rike kaburin annaba a haka za a wuce ba fashin baki ba jawabi a tsaya ayi bayani mana أكرمك الله فهم آية
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا Allah ya ba da labari har yanzu suna nan suna yin jayayya kaga shi ce sai ya ƙuluna
kaga duk labari qur'ani ke bayarwa so wannan ayar ba hukunci take nuna wata rikon masallaci a magabarta yace sai yaquluna salasatun ana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutane za su yi sabani dangane da adadin suwaye ashabul kahfi bayan shudewarsu ya kai wannan annabi ka sani akwai masu cewa su uku ne karensu shine na hudunsu sai ya na salasatun rabi'uhum kalbuhum yani sai ya na inna iddatahum salasa rabi'uhum kalbuhum adadinsu su su uku ne karensu na hudunsu kenan wa minhum man yaqulu daga cikinsu kuma akwai wanda ya ce khamsatun sadisuhum kalbuhum a'a ashabul kafi din su biyar ne karensu shine na shidansu wannan lamirin nasa ya ƙuluna yana komawa ne ila ula'ikal khadi'ina fi qissati ashabil kafi wa fi adadihim ga waɗanda suke kutsawa da tattaunawa akan adadin wato ashabul kafi da kuma kissarsu a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su faɗi haka wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum wasu kuma ma za su ce a a ai mutanen nan bakwai ne karansu ne na takwas ɗinsu Allah ya faɗi wannan magana za a samu waɗanda za su faɗi wannan amma duka sai ya ce rajiman bil gaibi duka zato ne kurin da kirdado da shaci faɗi azzannu ne da alhadisu da attahminu biduni dalilin aw burhan kowannen su zai yanka ya faɗa ba ilimi ba dalili a ciki kawai dai kirdado ne ko ba haka bane kalmar rajiman bil gaibi abinda ake nufi ramayan bil khabril khafiyyi wa ityanan bihi jefa zance ne labari ne boyayye da ba a san ya yake ba a yi ƙoƙarin sai an gano ya yake shine kawai daidai yake da faɗin Allah wa ya ƙazifuna bil ghaibi min makanin bayit kalmar ya ƙazifuna ya tuna bihi kenan larabawa suna amfani da wannan damar rajaman bil ghaibi din kamar kalmar rajimu suna amfani da ita su ce rajiman bi zanni in mutum yana zato sai a ce kai rajiman ne bi zanni ma'ana wannan ai zato ne haka zuhair yake cewa wa ma huwa anha bil hadith al murajjami wa ma huwa anha bil hadith al murajjami yani wa ma huwa anha bil hadith al maznun kenan ɗabi'a laraba ne suna amfani da rajaman bilgabi shine Allah ya kawo wannan ya ce rajaman bilgabi shi yasa ibn kasir Allah ya masa rahama da ya zo tafsirin wannan aya sai ke cewa ya ƙulu ta'ala mukbiran an ikhtilafin nasi fi iddati ashabil kafi Allah ne yake ba mu labari yana faɗa yana ba mu labari dangane da saɓanin da mutane suka yi dangane da adadin ashabul kafi yace Allah sai ya hakaito salatata aqwal maganganu guda uku to shine sai yace fadalla ala annahu la qa'ila birabi ba mafadin hudun yace walamma ضعف القولين الأولين بقوله رجما بالغيب يعني قولا بلا علم يعني أن الله يروننا zancincikan guda biyu na farko da na biyu ya raunana sai ce rajaman bilgaibi ko abinda ake nufi da rajaman bilgaibi ai ƙaunun ne bila ilmin kamar daidai yake da wanda yake jifa ya jefa wani abu ya jifa da dutse inda bai sani ba don bai san dutsen kan me zai fada ba alladhi yarmi bi hajarin la ya'rifu makanan alladhi yarmi fihi duk wanda yake jifa da dutse bai san inda yake jifa ba la ya kadu yusibu bai fiye dacewa da abin da watakila ya jefa ba haka dutsen zai tafi a banza to in kuma ma ya jefa dutsen ya samu wani abu to bila kasdin ne watakila yana jefa sai ya dace sai ya samu kurciya ko na makamancin wannan to sai Allah ya hakaito zance na uku din afwan rajman bil gaibi din kamar na tsallake ne ko dan na farko yace sai yaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum dai kenan wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum to kaga magana biyu ne sai yace rajaman bil gaibi kafin ya kawo wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum ne yace rajaman bil gaibi kenan yan uwa bayani na anan da Allah yace rajaman bil gaibin nan banda maganar sab'atun wa saminuhum kalbuhum ya kawo zancen farko ya kawo zance na biyu wanda suka ce su uku ne karensu na hudu wasu suka ce a'a su din wato biyar ne karensu na shida sai Allah ya ce rajaman bilgaibi ne to amma wannan na sab'atun wa saminum kalbum to Allah kuma bai ce komai akai ba ma'ana na nuna zancen ba haka bane kaga yanzu automatically mun sani zancen farko dai ba daidai bane na biyu ma ba daidai bane shine abinda Imam Ibn Kasir Allah ya masa rahama yake so ya ya bayyana mana sai ya ce wa sakata alaihi da ya kawo na na ƙarshe din na cewa su bakwai ne karansu na takwas ne ibnu kasir sai ya ce sai Allah ya shiru au qarrarahu kuma Allah tabbatar da shi yayi bi qawlihi wa saminuhum kalbuhum yace wa yaquluna sab'atun to yayi wasu ce bakwai wa saminuhum kalbuhum to Allah ne ya cika ta inji ibnu kasir yace karansu shine na takwas idan mun tafi akan cewa Allah ya tabbatar da wannan ha kalma wato wannan amsa ta ƙarshe din دل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر كما ونن شيني دي تبتتشن الأمر أتشمي أتشن حقيقة الأمر إمام الألوسي يبدا أتكيشي يتشي ويقولون سمعة وسامنهم كلبهم Allah ya kawo shi a ƙarshe ya yi amfani da alwawu ad-dakhilatu ala al-jumlatu al-waqi'a sifatun lin-nakirati yace kama tadkhulu fil waqi'ati halan anil ma'rifati fi qawlika ja'ani rajulun wa ma'ahu akhar wannan magana ne na arabiya na larabci wa marartu bi zaidin wa fi yadihi sayfun wani ya zo min tare da wani a tattare da shi ko na zo wucewa da ainihin wato zaid kuma a hannunsa akwai takobi kamar yadda Allah cewa ma ahlakana min qaryatin illa walaha kitabun ma'alum yace amfanin wannan shine wa fa'idatuha tawkidu lusuqi sifati bil mawsuf والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر وهي التي أذنت هنا بأن قائل ما ذكر قالوه عن ثبات علم yace wannan hikimar da Allah ya kawo nan wa zaminuhum kalbuhum din uslubin da ubangiji ya amfani da shi yana nuna cewa zancen tun da bai sa shi a bayan wato kafin rajaman bilgaibi ba yana so ya nuna mana masu cewa su su bakwai ne karansu ne na takwas su ne suke fada akan daidai kuma daman in ba kumanta ba abdullahi dan abbas ya fada haka ne dan da aka zo ana magana akan suwaye suke kutsawa cikin wato adadin ashabul kafi da kissarsu can Allah ce ma ya alamu illa qalil ba wanda ya san sai kadan Abdullahi dan Abbas yace to ni ina cikin kadan din inda Abdullahi dan Abbas yace ni ina cikin kadan din adadin su bakwai ne saboda ya karantu ya bincika ya duba ya gani kuma gashi abinda malamai Allah musu rahama kun rabbi alamu bi iddatihim ma ya alamuhum illa qalil ka gani ga ya musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda suka kutsa cikin bayanin ashabul kafi da kuma adadin su zance dai kawai Allah shi yafi kowa sanin ilimin su ma ya alamuhum illa qalil ba wanda ya san ainihin wato haƙiƙanin lamarin ashabul kafi sai kaɗan daga cikin mutane a nan gurin babu cin karo tsakanin wato ƙurrabbi a alamu bi iddatihim kaga kula an ce gaya musu ubangiji shi ya fi kowa sanin adadinsu wannan shi ya fi kowa sanin adadinsu bayaninsu bi tafsil filla filla dalla dalla me ya faru ake nufi ba wanda ya fi Allah sanin wannan shi ya fi kowa sanin shi amma ma ya alamuhum illa qalil ana nufin Allah ya keɓanci wasu bayansa sai ya sanar da su ilimi kaɗan akan ashabul kahfi kamar yadda mu ma yanzu gashi an karantar da mu muna karantawa abdullahi dan abbas yana cikin wanda Allah ya iddila'in su ya sanar da su ilimi kaɗan ɗin haka malaman tafsiri suka faɗa kuma uwa uba ma dai zance karewa gaba ɗaya duk wanda ya san wani abu kan waye ya sanar da shi ba Allah bane to shikenan ma ya alamu illa qalilin mana ba wanda ya san sai kaɗan wanda Allah ya sanar da su ina fata ana fahimta abdullahi dan abbas ce ana min ula'ikal qalil ni ina cikin mutane kaɗan ɗin nan da Allah ya sanar da su yace kanu sab'a su su bakwai ne da kokari irin na Abdullahi dan Abbas kan shi har sunan su maye da ya bada Allahu akbar to shine Allah ubangiji ya rufe ayar yace yace fala tumari fihim illa mira'an zahira ya kai Muhammadu karka yi jayayya akan ashabul kafi sai jayayya mabayyani wala tastafti fihim minhum ahada kar kuma ka zo ka tambayi wani koya yake akan abin da ya shafi ashabul kafi tun daga shi qur'ani ya bashi ai kaga ba sai yayi tambayi wasu ba wannan sha'ani kamar yadda muka baka labari ne an ashali ashabil kafi fala tujadil fi amrihim kalmar tumari abinda ake nufi da tumari daga almira'u ne almira'u aljidalu almira'u almujadala an gane jayayya kada ka yi jayayya a cikin lamarin ashabul kafi kar ka yi taraddudi je ka dawo wala tastafti kalmar tastafti daga istifta'u ne istifta tambaya fatawa talabul futiya min alghair neman fatawa daga wani so yadda muka baka labari kaka jayayya da wani cikin masu kutsawa ko wani ya ce kaza ko wani ba yahudi ko wani ba nasari ya ce kaza karka yi kuma karka je ka tambayi wani ya kai wannan annabi la tatlubul futiya fi sha'ni min adil karka nemi fatawa a gurin wani kowaye shi akan sha'anin ashabul kafi li'anna ma qasasnahu alayka min khabarihim abinda muka baka labarin qur'ani nan shine labarin su yughnika anis su'al labarin da muka gaya maka ya ishe ka ba sai kai tambaya ba ba sai ka nemi ƙarin bayani ba to da ƙarshe kuma sai Allah ya ce me kenan malam ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه نعم بئس الشراب وساءت مرتفقا سيوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار نعم يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها متكئين فيها على الأرائك نعم نعم الثواب وحسنت مرتفقا Allah ya samu a cikin su Allah ya bamu nasara ya bamu dacewa abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tun bayan shi Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan bawan Allah yana cewa Allah ya ƙara lafiya da arziki mai ɗorewa amin ya ce idan shawa da hamma suka kama mutum a cikin sallah mutum zai yi hamdala ne a zuciya don shawa ta kama mutum a cikin sallah ba zai bayyana ba ina fata ana fahimta so zai a cikin zuciyarsa ba zai bayyana ba don kare shagaltu da wani abu umarnin da aka ce ka yi hamdala din baya cikin sallah ina fata ana fahimta to amma hamma ai ba hamdala ake ba ko ko alhamdulillah ake an yi hamma cewa annabi idan kai hamma kai kokari ka rufe kai kokari ka me ka rufe bakinka fal yakzim mastata kuma a hannun dama haka za ka sa in na hagun ne kuma baya za ka sa bayan hannun haka saboda kana taɓa najasa da wannan malaya ake kada hannu a zamantayya akwai sabanin malamai ya tabbata dai annabi yana kada hannunsa shi kansa ɗora hannun an yi sabani wasu sun ce annabi haka yake yi ya miƙe wannan ya shimfiɗa wannan guda uku sai ya ɗora wannan babbar a kai haka kaga dukansu guda biyu mai suka yi miƙe suka yi kenan amma wannan an mata dakali ta hau kan wannan sannan kuma haka ake yi, haka kenan kaga ainihin farcinka yana kallon gefenka kenan